الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الحدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a daidai irin wannan lokaci da muka saba gabatar da tafsiri na maku-maku muna cikin suratu da kasasi ina ganin mun kwana ne akan aya ta goma sha biyu ko za mu tashi aya ta goma sha uku a ita wannan sura a yau alhamis daren juma'a 20 ga watan daya shekara ta 1442 wanda ya dace da goma ga watan tara wato shekara 2020 miladiya wato muna cikin labarin da ubangiji yake bamu na annabi musa da fir'auna sanda annabi musa ya fada hannun fir'auna yana jariri kuma fir'auna ya yanke hukuncin yanke duk jarirai a wannan shekara amma da tsaro na allah allah ya tsare annabi musa yanzu fir'auna ya janye hukuncin da ya zartar an daga wannan doka ba ta yi aiki akan musa ba yanzu abinda za a ci gaba da ba mu labari alƙawarin da Allah ya ma uwar annabi Musa cewa za ya dawo mata da shi to ta wace hanya ya dawo mata da shi hanyar da ya dawo mata shi ne ya hana dukkanin wata mai shayar da nono ta Musa ya iya karɓar nonanta kafin mahaifiyar shi ta zo dukkanin mata suka jera wannan ta ba shi nono ya karɓa Allah ya haramta masa haka daga ƙarshe aka yi aka zo da mahaihiyar shi ba a san mahaihiyar shi ba ce da ta ba shi nono ya karɓa yanzu sai matar fir'auna ce to tun da ke ya karɓi nonon ki za mu yi tsada da ke amma ki dawo nan ki zauna cikin gidan gwamnati ta ce mata a'a ba zai yi ba haka saboda ina da mai gidana ina da sauran yara in dai kin yarda ki bani yaron amana in je da shi gidana ina kula miki da shi lokaci zuwa lokaci ina kashi kina gani matar fir'auna ba da ta iya tunda ba wata da za ta iya shayar da shi sai ita sai ta ce na yarda don wannan ya zama cikon alkawalin da Allah ya mata don Allah ya ce mata daman ina raduhu ilaiki wa ja'iluhu lil mursalin tunda ya ce zan maido shi zuwa gare ki kaga ashe idan da ita ce ta koma gidan fir'auna ai alƙawalin rabi aka mata rabi bai cika ba to sai Allah cika mata gaba daya ya dawo mata da ɗanta a hannunta ba ma kawai dawo da shi ba har ma da wasu tarin kuɗi na jinga da za ta iya sayan abinci da kayan sutura sawa da gyara wurin kwana da duk wani abu da ake ma ɗan babban mutum ta zama ma'aikaciya mai albashi mafi tsada a ma'aikata kaga yanzu daga tsoro an komo cikin aminci amincin ma tabbatacce har yana ɗauke da wani wani rakiya ta arziki shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa faradadnahu ila ummi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Ubangiji subhanahu wata'ala ce faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da annabi Musa zuwa ga mahaifiyar shi yanzu ɗanta jaririn ɗanta ya dawo cikin aminci ba ma kawai janye hukuncin ne kadai a'a har ma ya zo da wani dukiyar da makiyin shi zai kula da shi Allah ce mun yaka ne kai ta karra ainuha don hankalinta ya kwanta kar ta samu damuwa wala ta hadan don kar ta yi bakin ciki na gaba kuma wani ta alama don ta tabbatar anna wa'adallahi haqqun ita da sauran al'ummar duniya gaba daya su samu nutsuwa da sakankan cewa cewa lalle alƙawalin Allah gaskiya ne shi Allah in yi alƙawali haka abin bai tabbata ba tare da canzawa ba in ka ga alƙawalin Allah ya maka ka ga bai cika ba to akwai sharaɗi na cika alƙawalin wanda ika za a cika maka he ba kai ba amma matuƙar kai kaya abin da Allah ya ce to Allah ya yi kowa cika alƙawali saboda cika alƙawali siffa ce ta ne ta kamala rishin cika alkawali siffa ce ta mi tana ƙasa ba mai yin ta sai mutumin banza ko a mutane ba mai cika alkawali sai cikakken mutum mai mutunci kamili to ba wanda ya Allah cika alkawali duk siffa ta kamala Allah ya kowa ita da haka Allah ya kowa kyauta Allah ya kowa tausayi Allah ya kowa rangwame Allah ya kowa badawa Allah ya kowa sauƙaƙawa Allah ya kowa karamtawa domin duk wata siffa ce da take ta kamala kishiyarta kuma na kasace shi ya sanya shi cika alkawari wanda yake ba don kada abin ya ɗauke mana hankali daga tafsirin ayoyin ba da wani lokaci za mu yi magana domin cika alkawari siffa ce ta mutane masu albarka masu alkhairi rishin cika shi siffa ce ta mutane lalatattu wulaƙantattu wanda ubangiji ba zai bari su gama duniya lahiya ba bari lahira yanzu kuma zamanin da ake da bukata shi ne ko zamanin da ake yawan shi ne domin gangar siyasa an kada ta guguwar siyasa ta kada mutane gaba ɗaya dubbai sun tashi suna alƙawulla da wanda yake ƙarya yake da wanda yake gaskiya yake kuma galiban na ƙaryar ya yawa mutane ba su ɗauki wannan alƙawalin a matsayin wani abu ba ba su sani ba an rubuta sai an je lahira a tambaye ka Allah ya ba mu labari ya ce alƙawali za a tambaye wanda ya yi shi kuma manzan Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ahad la imana liman la ahada lahu babu imani ga duk mutumin da bai da alƙawali duk mutumin da ya ce za a yi ba a yi ba babu wani sharaɗi da ya hana yin ko ya ce za a yi abin da ya san shi ma ba zai iya ba kuma ya ce za a yi kuma ya gagare daman don ya yaudare ku to babu imani ga duwanda in ji manzan Allah wannan magana ƙur'ani ma ya bayyana ta domin Allah yana ba mu labari na banu Isra'ila musamman Yahudawa sai ke cewa wato kullama ahadu ahadan na ba la yuminu ne ya ce awa kullama ko da wani lokaci kowane irin alkawari kullama da aka ka don ya tabbatar maka abu ne wanda suke yi suka yi suke ci gaba da yi nan gaba ma za su yi a kowane irin alkawari a kowace irin ka'ida a kowace irin wato matsala da aka tabbatar da cewa za a yi kaza ahadu ahadan aka yi wani alkawari da su aka wata rajajeniya na baza sai su yi buwatsi da ita amma fariƙun minhum sai Allah ce wani sashe daga cikinsu saboda adalci domin ba dukkanin yahudawa ne kafirai ba ba dukkanin yahudawa ne fasikai ba akwai muminai sai dai muminan minority ne ɗan kaɗan ne amma majoratin suna su ne fasikan su ne kafiran kuma ma musamman dukkanin manyan masu riƙe da kujerun mulki fasikan ne duk masu wani abu na hannu na dukiya fasikai ne duk wani mai fada a ji fasiki ne duk wani kaza waɗanda suke ba fasikan ba ba talakawa ne ba masu kuɗi ba ba masu mulki ba ba masu fada a ji ba ba masu farin cikin gini cikin jama'a ba shi ya sanya jama'a ma bata san su ba Allah ne kaɗai ya san su amma in ka kalla a cikin taron mutane baka iya maka su shi yasa ba su iya ma canza al'ummai saboda su ba su da kuɗi bare su fada a ji ba su da mulki bare su faɗa a ji ba su bane masu ilimi bare su faɗa a ji ba a yi da su bare su faɗa a ji kenan ko da sun faɗa dariya ma ake musu a ɗauka talauci ne ya sa su addini kun gane ko shi ya sanya akasaruhum mafi yawansu sai Allah ke cewa bal akasaruhum la yu'minuna ai mafi yawan nan da ka gani manyan masu kudin da manyan attajiran da manyan 'yan siyasar da manyan musarakunan to la yu'minuna ba su da imani saboda babu alƙawari ta su wato abin da yasa gasganta marai alƙawari bai da imani shi yasa aka ce la yu'minuna ai a ce la ya'lamuna ko kaza kaza ko to idan an nuna maka rishin alƙawalin ba imani bane sai aka ce la yu'minuna kuma shine abin da 'yan siyasar mu suka shahara da shi kuma ku fahimta shi ubangiji kamar cika alkawali in an ce baka da imani to malamai suka ce shin wannan magana tana nihin kore mishi imani ne bilkulliya ko ko kore mishi kamalal imani ce domin in an ce baka da imani a wani lokaci ana nihin imanin bai cika ba kana da ɗan kaɗan kana nan a musulunci akwai kuma lokacin da aka ce baka da imani to an kore imanin ne gaba ɗayan shi babu shi ma'ana mutumin kafiri ne to a irin wannan in an ce la imana liman la ahada lahu wani irin imani ne malamai suka ce wani ga wani babu imanin ne bilkulliya ga wani kuma kamalar imanin ce babu domin gwargwadon yadda ka warware alkawalin gwargwadon yadda hukuncin ki hawa kanka wani gaba ɗaya warware alkawalin duka ba zai yi ba wani kuma wasu ne ya ƙi yayi wasu haka ne sannan kuma ku sani alƙawalin nan hawa-hawa ne akwai alƙawali da Allah akwai alƙawali da al'umma alƙawali da kaza akwai alƙawali da kaza akwai alƙawali kan za ka yi kaza akwai kayi alƙawalin ba za ka yi kaza ba akwai alƙawalin za ka yi biyayya akwai alƙawalin za ka yi ɗa'a akwai alƙawalin to kaga wannan alƙawalin sun sha bambam alƙawalin za ka bauta ma Allah shi kadai warware shi mi bai zama alƙawalin za ka ma annabi muhammad cikakken biyayya warware shi ne zai zama alƙawalin za ka yi ibada daidai yadda yadda allah yake santa warware ta shi zai zama wani lokaci zai iya zama fasikanci wani lokaci zai zama kafiki domin ina ne ka warware an gane ku da haka nan gwargwadon yadda mutum shi ya sa shi wannan aya kaga tana magana ne akan yahudu mu nan sai mu kalli kanmu alƙawalin yaya muke aya ga da Allah tashi magana da mu akan alƙawari cewa ya ayyuhal ladina amanu aw ya ayyuhal ladina amanu awfu bil ya ku wadanda kuka yi imani ku cika alƙawari al'uqu bil uqud uqud jam'i ne na al'aqdu alƙawul dan alƙawlin ba ɗaya bane alƙawali da Allah alƙawali da bin manzon Allah alƙawali da sunna alƙawali da tauhidi alƙawali da sallah alƙawali da azumi alƙawali da zakka alƙawali da faɗar gaskiya alƙawali da da hana banna alƙawali da kin yin banna alƙawali da yin gargadi alƙawali da kaza da kaza duk irin waɗannan to shi yasa Allah ce aufu bil uqud a wani wurin kuma sai Allah ke cewa wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum ku cika alƙawalin Allah idan aka yi da kaga anan ma umarni ne shi kuma umarni daga Allah yana nuna wajabci na abu ko sai Allah yake cewa a wani wuri kuma suratul isra'i wato wa aufu bil ahad wa aufu bil ahad inna innal ahada kana ku cika alƙawali alƙawali ya zama abin da Allah zai tambaye ku ne shi kaga anan ma wa aufu bil ahad umarni ne umarnin ne ya nuna wajabci ko sannan kuma a gurguje ne muke in kuka lura alƙawali subban masu imani ce cika shi siffar kafirai da fasikai ce warware shi ina za mu gano haka siffar masu imani ci cika shi farkon sotul muminina ubangiji na kidaya siffofin masu imani sai ke cewa walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un isa da su aljannatu walladina hum a ulaika ulaika humul warithun alladina yarsuna al-firdausa alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun kaga Allah na zana masu imani yace walladina hum li amanatihim wa ahadihim sune game da amanoninsu da alƙawalinsu ra'una masu kiyayewa ne masu tsarewa ne sai Allah ce irin waɗannan sune za su ci gado nami na aljannal firdausi ashe kaga aljanna firdausi za su sama amma siffa suwa ce muminai haka kuma a suratul ma'ari inan ma yana bayanin wannan sufan mumine sai ka kwatankwacin irin wannan aya sai ke ce walladina hum li amanatihim to bambanta ulaika humul mukramuna walladina hum bi shahadatihim qa'ilun walladina hum ala salawatihim yuhafizun Ulaika.
ulaika fi jannatin mukramun kaga ubangiji anan da ya bayyana su suna cika alƙawari yace karshe sai ce ulaika fi jannatin su waɗannan za a shigar da su aljanna kuma Allah yake cewa mukramuna za a karamta za a karrama su domin duk wata karama da zaka nuna shiga aljanna ita ce babbar karama ba wata karama ta kai shiga aljanna dan ka hau bisa ruwa ka yi yawo ka tashi a iska duk baka kai karama ba ta cika ba in ka shiga aljanna shi yasa wancan ba Allah yake cewa bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramina kaga وجعلني من daga المكرمين cikin wanda aka ma karama karaman nan ta shiga aljanna ce ashe akwai mai waliyin da karama shi bata bayyana ma sai a lahira ya shiga aljanna a nan duniya ba- ba- bai nuna karama ya ƙi mutuwa ba bai nuna karama ya ɓace ba bai nuna karama ya tashi ba amma an kashe shi ɗin makiya suna ta dariya to su suke dariya musamman dariya kuka ce shi yake dariya su kuka ne suke domin ya gani ya ga karama kun ga anan siffan masu imani ne ta gwada cika alkawari ashe ko aka ce kaza siffan mumini ce kishiye shi siffan wa za ta koma kafiri ko munafiki haka kuma Allah ke cewa alladhina yufuna bi ahadillahi
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون
su الميثاق suke cika alƙawalin Allah ba sa warware alƙawali haka ma a wata a suratul ra'd ya ƙara ce alladhina yufuna bi ahadillahi wa la yanquduna mizan ayoyin kama ɗaya ce suke akwai inda suke bambantawa domin duk inda Qur'ani ya ka ayoyi i sai ya samu wani bambanci da musu ba a maimaita su gaba ɗaya sai an samu wani bambanci kaga ana yake cewa kaga siffa su dai menene yufuna bi ahadillahi to kuma nan take da zai faɗi siffofin ka- munafikai da kafirai da manya-manyan fasikai sai ya faɗi warware alƙawari sai ke ce alladina yanquduna ahadallahi ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار to kaga wannan ta suratul ra'd ce aka ce wala humul la'anatu suna da tsinuwa daga Allah malamai suka ce ba wanda Allah zai ce ya tsine mishi albarka sai in kafiri ne da in ba kafiri bane kai dan bai da ai Allah ya tsine maka albarka kuma a sabo ta dama dama a wurinka a'a ai mumini Allah bai tsine mishi ko da yana da wani lahi lahin ba a tsine maka da shi sai dai amma azaba amma haka ce an tsine maka kuma tsinuwar daga Allah ko daga Annabi Muhammadu kuma ka mutu wannan tsinuwar ba a janye ta ba a'a in ka tafi ka tafi kenan da haka malamai suka ce tunda aka ce lahumul la'anatu wala hum su'uddar alama ce kafirai kaga wannan yanquduna ahadallahi wawraye da suka yi kafirci ya kai su a can suratul baqara da yace alladina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusala Allahu bi an yusala wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun kaga yace ulaika humul khasiruna tababu ne ba mai zama tababi ba kafiri ba ai sai ya fassara maka ma yace to tunda suka wuri dan ka gane warware ka bice yace kaifa takfuruna kayfa billahi takfuruna billahi wa kuntum
أمواتا.
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم bayanan kawai inda muke so Allah kaman tambaya ce ta mamaki mamakin yadda za ka ma kafirta me kafirci wancan warware alƙawari ashe kage kan iya zama fasikanci yakan iya zama kafirci yakan iya zama nifaka to wata ran dai darasi za a yi na musamman akan menene alƙawari yaya suke dan ku ji 'yan siyasa ku dan da kuke cewa ku yanzu kaka ta yi wannan ya je ya ga wannan a bashi wannan ya je ya ga wannan a bashi billahi alladhi la ilaha illa huwa ka zaɓi mutumin da kasan azzalimi ne kasan fasiki ne kasan mayaudari ne ko miliyan dubu aka baka to lahira duk bala'in da ya yi da kai a ciki in ya kashe mutane da kai ƙuri'an nan da ka danna mishi in ya kashe mutum nawa ya saci nawa tare za ku raba saboda kai ma azzalimi ne don ba za ka goyi bayan azzalimi ba don kawai biyan bukatunka ko don damagaranci ko don maraɗanci ko don zabarmanci ko don agadasanci ko don can can can can a'a ko don a'a ni yanzu an mini gida an mini mota ko an bani aiki ko an yi kaza an yi kaza na sani ba mai gaskiya bane amma in fito ina gyayayya ina bashi kariya wannan ba kai ba ne hwarau ɗan Nijar ka raƙa ba da kariya ga maɓannace an shayi wa yujadin da zina kafaru bilbaɗili dama haka kafirai suke rike ƙarya su rinka jayayya da gaskiya suna nuna gaskiyar ƙarya ce ƙarya ce gaskiya wannan domin su rihe gaskiyar ka a gane ta to haka nan idan ka zo ka san mutum azzalimi ne kai ta talle shi bai da amfanin komi ga al'umma kuma ko a tan duk kwalli a ga- akwai gabas idan ka ce dukansu azzalimai ne to ina mai karamin zalunci wanda ke kashi goma cikin ɗari ba za in muka ga mai kashi tisa'in ko ɗari bisa ɗari ko ɗari da hamsin cikin ɗari har ya tsarta to wancan ai kaga dole mu kyamace shi wanda muka ga bai damu da addini ba dole mu kishi ko dan wane ne ko dan ina ne wanda muka ga bai damu da amana ba ko dan wane ne ko dan ina ne dole ka kishi wanda ka ga bai kare mutuncin al'umma bai san darajar su ba ba ya da babba ba ruwan shi da wancan mai mutunci ne ko mara mutunci ne da malami da karuwa a wurin shi duk ɗaya ne da sarki da ɗan dako duk ɗaya ne shi ya taka kan kowa su ne masu daraja su kadai saboda siyasa ta kai su to na rantse da Allah ka zaɓe shi ka zaɓe shi to ka taimaki a rusa ƙasa kuma duk abin da al'umma ta haɗu da shi na musiba kana ciki in daɗi aka ki kana ciki da haka nan waɗanda suka goyi baya aka yi kowane irin mulki wanda duk mulkin da aka yi in ma me aka yi a cikin fito da ku a ciki daga ku ɗauka banza za ta ci kusa karkarin Nijar. Kuna nan da wani matsala wane ne kowa ɗan Nijar shi ne babban biki dajen da he kowa rishin wayewa a siyasa. To, a ba da he kun gama kab kun ci baƙar wahala kuma lahira a ritsa da ku a tafi wutar janama. Kai, ai muna da aya, Ubangiji Allah ta wala tarkanu ilal ladina zalamu.
كانوا إلى الذين بلغوا فتمسكهم النار Allah ce karka yi rukuni menene rukuni ka karkata ka ba da goyon baya imamul qurdabi ya san za a yi Nijar shekara 800 daga rahi da mutuwa ya san an yi Nijar lokacin akwai Nijar akwai jam'iyyun Nijar akwai yan siyasar Nijar to a shekara 800 bai san ba da kai ya faɗi hu- ha hukuncinka tunda ka gane gaskiya ne sai ce ko ta kai ma mutumin azzalimin mai mulki ko ne mai- mai- yana neman mai mai mulki ya kasan azzalimi ne ya saci kayan jama'a sata yohe akwai shaida mana shaida shine lokacin kan ka hau mafiyaci ne kai yanzu ka yi kowa kuɗi kawai ba wani shaida duk lauyoyin tsare ce baka yi ba sata barawo ne kai yau mini to na ji a ce 'yan siyasa suka yi kowa gidaje a nijar ni suka saida ma'aikaci ne fa dan barema ya yi kowa haɗi a rumbun shi kai dan kimshe ne ake yi na haƙi sai dan dakon mai ɗaukan wani ɗin rumbun shi himi na mai gidan cika ina samu haƙi yanzu ana sabkalan shinkafa sai aka samu telam 100 ce aka kawo aka sarke sai yan dako suna telam 80 mai shagon yana telam 20 wai ina suka same ta sai suka ce waye ka sun yi sata kawai wannan bacewa telam din ganin shinkafa a hannunku alama ce ta kun yi sata don ba ku kai da ta ba bai yiwuwa a ɗauke ka ma'aikaci ne an san albashinka an san abin da ake baka duka in aka lissafa bakkacin koko bai sai gidan wani ba da albashin da kudin da za a biya na alawar da kudin deflasma din shi na yayi bulaguro da kyautar da za a bashi in ka tattara ta gaba ɗaya bata isa ya sayi ya gina gidan shi ba to ina manyan motoci ina miliyarori da aka ajiye a banki he an ce barawo ne ke barawo ne man ga shaida to in kai haka imamu qurbi yace ko ta ba wai ka jefa ba ko ta kai Allah jik Allah taimake shi to wannan faɗin da kai ce ka yi taimaka mashi ga addu'a domin Allah taimake yi shi jama'a zai ci cuta an kwashe kuɗinku ba ku da magani a likita babu lakwar ta kirki babu hanya ta kirki babu isasshen ruwan sha ba ku da aikin yi ban masana'antu yara suna gararan ba a titi ana jin yunwa ana kaza ana kaza daga wannan musiba sai wannan musiba ku kuna ƙara talauci baki su suna ƙara arziki baki akwai fa mutumin da anan Niger yake duk afirkan nan gaba ɗaya ƙasashe hamsin da wani abu ban mai gidan shi kaf ɗan nijar ɗan nijar ɗin wannan takuyi akwai wani mutum da ya gida a nan nijar a yamai duk afirka a masar babu a abuja babu a abujan babu a kazabulanka tana cikin afirka babu a alje babu a afirka ta kudu johannesburg babu a nairobi kenya babu wala karkaru alladhina zalamu fatamassakumun nar da haka in ku ko addu'a kamishi da haka nan ku san abin da za ku yi alƙawali cika shi gaskiya ne rishin cika shi fasikanci ne rishin imani ne Allah ta'ala ya tsaya da haka mu dawo nan karatun me yake cewa madam walamma balaga walamma balaga ashiddahu wastawa atainahu
don haka nan mutane dan san wali ta'alama anna wa'adallahi haqqun dan ta sani da sauran jama'a alƙawalin Allah gaskiya ne walakin na akasarahum la ya'lamun mafi yawan mutane ba sani ba ba kowane abu bane zaka gani a ganin ka ba alkhairi bane amma na iya zama alkhairi haka ubangiji yake al'amuransa Allah ce walan ma balaga ashiddahu yayin da annabi Musa alaihi salam ya kai matukar karfinsa wastawa ya cika namiji kamili wanda ƙarhi ya zo masa wasu malaman suka ce shekara 33 ne yayi wasu suka ce shekara 40 wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza amma dai isa ƙarfi kato ya kai ƙarfinsa ya cika wanda babu wata tawaya da ta rage mishi komi da hankali da ƙarfi da komi ya isa atainahu hukuman wa ilma Allah ce sai muka bashi hukunci sanin yadda za a warware matsaloli da ababe wa ilman da kuma ilimi shine annabta Allah ce wa kadhalika kamar yadda muka ma annabi Musa alaihi salamu haka dai najzil muhsinina muke saka ma duk mutumin da ya kyautata al'amuran shi dan Allah in za ka yi in kai dan Allah yadda ka ga Musa ya an sanyo shi cikin matsala Allah ya tsare shi tun yana jariri bai da wayan kare kanshi mahi shi bata da karfin kare shi baban shi bai da karfin kare shi kai al'ummar shi ma gaba ɗaya ba su da izinin kare shi amma Allah ya kare shi ya raba shi da mugu ya wahaltar da mugun ya sanya mugun yake mai wahala to kai ma in ka ba Allah haka Allah zai tsamo ka daga tsakankanin cincirin da miliyoyin arna ko su nawa ne wata ƙasa ta ya samu ƙarfin nukiliya ta tara arziki ta tara 'yan boko wanda suka iya juya gabas ta koma yamma ba sa hanawa ku kai gaci in kuna da imani amma kuka zama jakkin doki ku ba musulmi ba sosai ku ba arnawa ba rabi da rabi ku ba ku isa ba cikin arnan ku ba ku isa ba cikin musulunci Allah ba ku bi shi ba arnawan ba sai ku bi su ba sai ku tsaya kuna gararan ba a tsakiya la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i sai wahala ta same ku shine a barka da bansuwar batu a barka da banjur hura a barka da saba babu babu tsaba a barka da da wiwi eh ka sha wiwi dai amma ba wa wata wiwi da za ta sami ta kirki kai ne kana nan kana faransanci ka daure cikinka da, da, da roba ba gaira ba dalili ai kuwa yayyu ne ku yan boko ne kun gane to da kuwa ganan kuma baka da ko anini ka ganan baka iya taimakon kasarka ka ganan kai ba kowa bane me amfanin ganewaka da ganewaka da ganewar dan akuya yanka shi zai diddi me amfanin ganewaka da haka nan muna so mutane su zamana ka tsaya ka ba Allah ba in ka ba Allah ba magana ya ka cuta babu ta'addanci abin Allah babu kashe wani abin Allah babu cutar wani abin Allah in ka ga an cuci wani ba abin Allah bane kai kake da ra'ayinka amma kuka tsaya kuka karanta alqur'ani kuka san me qur'ani yace kuka san me sunnan manzon Allah yace tace kuka aikata ta ku nemi ilimin zamanin ku iya idan ana harkar kwamfuta da ku ciki in ana magana chemistry da ku ciki biology da ku ciki a'a harkar lahiya kun iya ba jahilai bane ku amma kuma kuna yin abinku da sunan Allah da girmama addinin Allah ba wai a raka jayo wasu ka'idodi na kafirci wani ba za cikin ilimi ba ana sawa wannan ba wai ba shi bane ilimi dan haka in aka yi haka kai ihsani a aikinka yadda Allah ya ma bayan Allah haka yake ma kowane bawan Allah haka yadda ya Allah ke cewa kadhalika najid lil muslimin sai kuma me ya faru wa al-madinata alayhi ghaflatin min ahliha
Allah zai bayyana mana sababi da ya sanya annabi Musa ya huta daga cikin garin Masar. Allah kan sanya wasu sababba don wasu abu su faru bisa ka'ida ta ilimin Allah. Allah ce wa dakhala al-madinata ala hini gaflatin. Annabi Musa shigo cikin birni a sa'in da mutanen birnin suka gafala. To wani lokaci ne wannan? wasu malamai suka ce cikin dare ne an fara barci wasu suka ce a tsakankanin magarba da isha'i lokacin nan yan kasuwa suna kokarin koma gida ma'aikata sun koma gida su ma sun shiga wani zai yi wanka ya wannan ya huta wani an samu dai za ka ga galiban titi bakkowa ko ko su yare bakkowa ko ga za in wata abu ne baya ba dai an dai tashi daga aiki wasu suka ce wasu kuma suka ce da rana ne lokacin da mutane suke kwantawa su dan yi barci bayan sallah azhar kailula kafin da asar ta yi in ma wani lokaci ne dai ubangiji shi ya bar makanshi zai ce alahini gaflatin min ahadiya lokacin da mutanen garin suka gafala ba yawancin curin da mutane Musa ya shigo daga ina ya shigo Allahu alam kila ya shigo ne daga can gidan mahayyashi tunda daman gidan talakawa wajen gari yake manyan gidajen manyan mutane shine tsakiyar gari ko to ya shigo daga nan ne a daga wani ya shigo shi dai ya shigo wannan birni fa waje da fi harajulaini sai ya iske a cikin garin ko cikin wani daga cikin titunan garin ga wasu mutane guda biyu maza da suka kai ƙarfinsu ba yara ƙanana ba ƙarfi ne haka ya ƙata tulani suna faɗa da junansu haza min shi'ati ɗaya daga cikin mawaɗatan ɗan ƙabila su ne shi'a shi ne a ce kamar ƙungiyar asalin kalmar shi'a tana nufin ƙungiya mai ƙungiya take nufi da hausa taron mutane da suka hi uku wanda suke da manufa iri ɗaya ko ta kirki ko ta banza ita ake kira ƙungiya ke zan gai mutu ya ce a musulunci babu ƙungiya kyale shi bai san ba mai ma ake kira ƙungiyar ko dai yana so ya soki ƙungiyar don shi ya kawata shi in ka rusa ƙungiyoyi to ai kai da ka tattara wannan mutane da suka ƙungiyoyi ai ku taron kuma kiya ƙungiyoyi ne ai ƙungiyar kin ƙungiya ce ko kudin aikun zama kungiya tun da ba kai ɗaya ba ne shi yasa ga ƙa'ida in ka sami 'yan shushana su ɗari ni za ka kira su taron 'yan shushana ƙungiyar 'yan shushana ko sun kafa ko sun ce wannan ne shugaba wannan sakatare ko ba su yi wannan ba dai sunan su dai yan shusha ne in ana kama yan shusha ne an bar ɗaya ma idan kaga yan barema da haiwayensu sun kai ɗari mi sunan su yan barema idan ka ce aka ce a kamo su ka bar ɗa kaga ai ɗayan na gari kaza ne ɗayan ba yare ɗaya ba ne wani bihilla ce wani ba barbare amma da sana'a ta haɗa sun sun zama mi ƙungiya ɗaya haka direbobi haka nan ma'aikata haka nan 'yan kasuwa to duk abin da jama'a ta taru to sunansu ƙungiya shi ya sanya annabawa ma ai taron annabawan ba lokaci guda suka yi ba kowanne ya yi a zamanin shi ya bar duniya a yiwa ne wasu su bi su yi lokaci guda wasu a samu lokacin uku su yi lokaci guda wani lokacin ɗaya amma dukkaninsu sunansu ƙungiya shi yasa aka ce wa inna min shi'atihi la ibrahim Allah na cewa lalle a cikin makungiyarsa annabi nuhu kungiya annabi nuhu kungiya kawa amma annabi ne wanda suke annaba wanda suka biyo bayan shi su hudu su salihu su wane ne sai aka ce la ibrahim akwai annabi shi ma yana cikin taron shi ma dan cikin su ne shi yasa in Allah yana magana ma da kungiyar annabawan ko yana so ya ba mu labarin abin da annabawan suka ce ba tare da wai a wuri ɗaya suka faɗa ba sai ta yi ƙalatin da kuma musulun sanda kafirai kowane annabi in ya zo ya ce ma kafirai ku yi imani da Allah shi kaɗai sai su ce muna shakka to yanzu dukkanin kafiran ba lokaci guda suka yi ba amma sai aka tara su aka ce sun ce da aka tashi magana akan annabawa su ma amsa iri ɗaya ce duk da ba zamani ɗaya bane sai aka ce qalat rusuluhum to in an ce qalat a kalmar larabci menene mace ce to annaba mata ne akwai ta annabiya mace ma'ana qalat jama'atul rusuli ƙungiyar manzannin tunda ta zama ƙungiyar dole ta zama mace sai aka ce qalat rusuluhum afillahi shakkun qalatin lahum rusuluhum sai da Allah mai taso biyu to kenan duk inda ka ji al'umma ma'ana in aka ce kungiya aikin ta zaka kalla ba wai su asalin mujarradin kungiya take kafirci ba kuma ita ce imani ba a'a me take yi in kungiya cace ce kaga talahi ce kungiyar luwaɗi ta ɓanna ce kungiyar matsawa ta kahurci ce kungiyar masu karatun alkur'ani ba ta kwarai ce dole in ka tattara mahardatan alkur'ani su sun kai su dubu ka ce mutanen banza su suka fi kowa madaraja a wannan duniya kaga ba za ka ce ba kungiyar su idan kungiyar yan luwaɗi kungiyar banza ce wannan rishin fahimta ce kamar wani ne da yake ba da labari wai ayyaya za a yi karatu a gidan rediyo haramun ne aka ramaka Allah mai hujja kai ce hujja ko nake da ita a aya ma to fadanta sai ce ai Allah ce wala ta bisa da haka bil batili ka a haɗa ƙarya da gaskiya to gidan rediyo haɗa ƙarya ne da gaskiya a sa waka a sa karatun alƙur'ani waka ƙarya ce karatun alƙur'ani gaskiya ne muka ce akramaka Allah wannan aya haka take ne ce muka ce to akramaka Allah duk inda aka haɗa abin banza da na ƙwarai na banzan ya samu matsala ce wai to a garin ku akwai makaɗa ko babu yace akwai kuma ai kai ba makaɗin bane makaɗin kirki ne yace a to kuma kai makaranci alƙur'ani ne kuma gari guda kuke ku ci kasuwa tare yaya ya shahe kai ce bai shahe ne wace to haka can ma bai shahe su ba kaga kenan na banza bai shafi kirki da haka a nan min shi'ati ana nihin kabila su bi ta hada su da Musa kabila ta banu Isra'ila kuma su wannan banu Isra'ila lokacin su ne mu'minai banda su ba mu'minai kuma su ne fir'auna yake gallaza ma da haka hadha min shi'atihi wa hadha min aduhi ɗayan kuma daga cikin makiyansu tunda makiyansu ne bakibde ne gaba ɗaya suke tasan tare sun yi tarayya wajen kin su annabi Musa da kabilarsu an gane ko hada min ihdi wa hada min akhi min min adu fastagasahu alladhi fastagasahu alladhi sai waɗannan alladhi wannan wanda yake dan kungiyar nasa sai ya nemi istigasa me ake nihi da istigasa eh wani irin taimako a'a ai an san da abin taimako duk suna ɗaya nani yawwa yanzu wannan ya samu akwai daga kaji larabci ya ce istigasa da isti'ana ai duk du'a'i to amma ɗaya na gaugawa ne ɗaya kuma na yau da kullum ne shi ya sanya da wancan da wancan da Allah za'ama misali sanda kuke cikin mota he taya ta huta mota ta fara rawa kururuwa da kuke kuna inna lillahi wannan menene kuke nema agajin da zai zo gobe ko ku agajin zo a cikin kikan wannan shi yasa wannan istigasa ce ake ita ba isti'ana ba ce nan istigasa ce neman agajin gaugawa ne yanzu kake so Allah ya abin baka so a ƙara safa shi yasa irin emergency taimako ne urgency ne shi yasa irin wannan ba wanda ya isa yi wannan istigasa sai Allah to wancan ma da za a cewa shi kuma isti'ana kana neman a agaje ka kila a agaje ni in yi aure yariyar da auren ma ba ta ma girma ba amma in ta girman kan girman na ta haɗu da lahiya ta da kuɗi na ina da kaga taimako nake nema kaga wannan addu'a ce kake amma ta gaba amma ita wannan za a faɗi da kai baka ba nan kake bukata baka san a ce sai gobe shi yasa kuturu da jaki ya ɗauki tutsu da su ya ce shehu shehu shehu shehu kutu ya haɗo fam ya ce shehu bari domin ai lokacin ya wuce kuma istigata ake nema emergency ce tun da ya haɗo a bari ya gaskiya gobe ba shi ya za kun gane bambanci istigasa ko da isti'ana addu'a ce duka amma wannan emergency addu'a wanda yanzu nan a cikin segon da kake so a biya bukata wa zai iya wannan ita ma waccan da an dada ma zai iya ta da aka duka Allah ake ba ba a yi baya da wani to shi ya sanya a nan to yanzu kuma gashi an ce Allah kaɗai ake ma kuma gashi an nemi da wani to ai wannan abin da zai iya ne Musa yana tsaye shi ma wancan yana tsaye ana ƙirka kace taimakanni ko rike shi ba a taimake ka ba aka ka sami istigasa domin nan take kake so a kama maka faɗan ka a ƙarhinka ka kai ka kaza kaza istigasa ce da haka sai ya nemi taimako ga Musa Musa ko sai ya taimaka fa wakhadahu Musa Musa da farko malamai suka ce raba su ya so yayi yace ma wancan ya hakuri ka kyale shi malamai suna ka kissoshi Allahu alam sun ce wannan gargafore ne na zamanin Fir'auna wannan shi kuma mai iccen sayarwa ne talaka ne dan ba abinda zai yi bai da sana'a komai he iccen sai ya kawo ya sayar ya koma ya samu abinci irin taho wannan ta dare ko ta asuba ka zo kai tsauri ka sai da ana gidan ka gida kawai higar rahore ya dabe kama shi kuma da ya kama shi madadin ya kwacen ya sake shi sai ce sai ya kai shi rihe kuma in ya kai shi rihe babban mamaki a hallaka shi wani rihe sai ya ga ina amfanin baɗi bare tun da can ma kashe shi za a yi nan ma in kashe za a yi gara a nan ya ɗanya abin da ya yi amma in ya ta ai ba abin da zai ma barkata tun da nan shi ɗaya ne can kuma zai iya tar da sun biyu ɗari ya za yi da su sai ya kare kanshi a nan to shi ne hega musa sai ce a musa taimaka mini abinda ke ni musa ya sama mushi mahutar da ko da tserewa ya yi yanzu ba magana itacen beki ka samu ta gudu ai kasa ita kanka ta gudun dama take kama ko to shi musa sai amfani da wanda ya ce mushi tun da ɗan gidan fir'aun ne ya ce mushi ka kyale shi mana sai ce kai aikin ka ne kai ma in kai wasa zan ɗora ma aiki ya ce a kai ni kayi kaɗan to aka yata da gardama ya nemi ika bugu tunda ma'aikaci ne yana ganin me za a yi yana da goyon baya ya iya da kakkaba abin da za a yi kasan suna saurin su yi mari to bai san wanda zai maran bai haƙarhin shi da ya ka bugon musa fa wakadahu musa sai musa ya naushe shi don malamai suka ce al'akar shi ne kai haka ka jimke da kyau kuma ka kai ka yunkura to gwargwadon wannan nauyin kulli gwargwadon karhin mai yin kullum haka ne ko ba gaba ne wanda yi ka karhi in yamma kulli baka dauriya shi yasa yan dambe wai dan ana ce ke cewa wani wane ne bugon shi ya yi bindiga zahi ya yi duki nauyi amma ce wai ba shi ya faɗa ba in ji manin kam wai shi da aka ta kai shi ya ce wannan bugon ya ɗar duki nauyi to a shekaga nauyin bugon to musa fawaka da hussein na naushe shi nauyin ƙarhin annaba allah ba su ƙarhin mutane arba'in ƙatta kamar mutum arba'in ne ma kulli a lokaci guda kaga da zaru ya ka iya daurewa faƙa za a rahi sai allah hukunta mutuwa akan wannan mutumin sai ya faɗi ya mutu ƙala he musa ce haza min amalin shaitan wannan abin aikin shaitan ne shi ne ya ma jayo ne ya biyo da ni wannan titin ya haɗa wannan rigima har ya kuma husatar da wannan ya husatar da ni na wannan abin innahu lalle shi shaitan aduwun maƙiyi ne ga ɗan adam mudullin mai ɓatar da ɗan adam ne mubinin a bayyane kaga yanzu a bayyane ya ja mini matsala domin wannan mutum ko ba a gane ba da ni dai Allah bai ce ba in kashe shi ina dalili yanzu ga Musa kisan kai me ya faru ala rabbi min zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim kala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji na inni zalamtu nafsi tabbas na cuci kaina tunda nayi abinda baka sa ni ba kuma na zub da jini na hudda rai duk da faran kafiri ne domin ran kafiri ma in ba umarni aka baka baka da iko ba a tabawa kada ku dauka dan kafiri wai kawai ran shi sai ai ta zubarwa a'a ba haka nan har ga yace inni zalamtu nafsi faghfir li ya Allah ka gafarta mini faghfar lahu Allah yace sai Allah ya gafarta mishi kaga ya roki gafara Allah Allah ya gafarta wannan shine bambancin tsakankanin mutumin banza da mutumin kirki shi mutumin banza in yayi abu kuma sai ya kara shi ko mutumin kirki in yi abu ko bisa kuskure ya gano ba daidai bane sai ya tuba shi ne bambancin su innahu huwal ghafurur rahim dama lalle shi Allah shine mai yawan gafara rahimin mai jin kai to shi mai gafara ya gafarta shi mai jin kan ya ji kai ya ka iya ko baka yarda ba kaga dole ka sauki sai Allah ke cewa ni قال رب بما أنعمت علي فلنكونن ظهيرا للمجرمين
Ƙala sai annabi Musa ce, Rabbi ya Ubangiji na, lima an amta alayya ko, bima an amta alayya, dalilin ni'ima da kamuni, domin wannan ni'ima ce Allah kamuni. Menene ni'ima? Allah kamuni ni'ima da kasatirta ni da kuma wannan abin gashi na samu damar tuba gare ka. Duk wannan abin da ka sanya mini minan najati. na daga tsira daga sharrin masharrancin nan wal iddi da kuma buwaya wa ni'imata da ni'ima da kamini ta ruwa mana asiri na yi alkawali falan akuna zahira har abada daga yau ba zan ƙara ba zama zahiran mai taimako wanda zan taimakawa da mujirmi na ga wani kangararren mutum in zai aikin ɓanna in taimake shi ba zan taimake shi ba ashe kaga in Allah maka ni'ima karka da ka taimake mu falan akune ce har abada ba zan kasance ba zahiran ai ma'inan lil mujrimina lil kafirina duka ga wanda ya kafirce gare ka al mukhalifina li amrika mai saba ma umarninka ba zan ƙara taimaka mushi ba sai me ya faru fa asbaha asbaha fil madinati khaifan yatarqab fa idha alladhi istansarahu bi lawzi yastasiruhu قال له موسى إنك لغوي مبين fa asbaha fil madinati sai Musa ya wayi gari a cikin wannan garin wannan birnin khaiban yana jin tsoron abin da zai biyo baya bincike zai kai a gano shi ko kuma Allah zai rufe asiri bincike ba zai kai a gano shi ba ya tarakab yana dakon me zai biyo baya dole kuma wanda ya kashe mutum ya wayi gari haka ko to fa idan la distansarahu bil amsi washe gari kuma sai Musa ya taho ya biyo wani titin daban sai ga wannan mutumin na jiya da yake fada wanda dalilin fadan shi Musa ya bige mutum ya mutu kuma gashi yastasrihu yana kuwa yana Musa Musa ji ana kira da ƙarfi kuma kiran alamun in an ce iskira kiran da ake yi na ka ka agaji an shiga wata matsala zo ka ka agaji ba wai kira bane kawai na ka zo ai wata hira a daga jin kiran mai kiran a matsayi yake shi ake kira sarah istasrihu yana ta kururuwa a taimaka miji musa taimaka musa agaza muni ruha mun asiri na hallaka musali kaga dole musa zo shikenan da yake sai ga wannan mutumin ne na jiya kuma yake da kawani ha ila baki bidi ha kada da Musa sai annabi Musa ce mishi sai annabi Musa ce mishi innaka lalle kai lagawiyin wallahi halakakke ne algawi shine mai yin bata da gangan ya san abin nan ba gaskiya bane kuma ya daure yana kayan shi zaka ce mishi kai hallakakke ne kuma kana jayo hallaka cikin al'umma mubinin kuma a bayyana ma kake a hallaka ka bayyana take haka annabi Musa ya gaya mishi domin bai yiwuwa ka zamanto kai kullum fada kake kenan na jiya ma da na dauka taba ka aka ashe kila kai ka taba domin in dai al'ada kace yau kayi da wani yau kayi da wani ta yi dukansu kowa mara kirki ne kai ne mai kirki ko kafire ne yau ka zagi wannan gobe ka yi da wancan jibi ka yi da wancan kowa bai bari su sai kai in mace ce a ce yau ta yi aure ta rabu ta yi aure ta rabu mijinta goma da Allah ba zai ce ta kirki ce ko mun rishin sa'ad da ta yi tana samun mazan banza to wa zai kai a gano haka kaka kai ma in kana haka a gano kaka shi ya sanya in ba wani dalili ba yawan rigima bai da amfani ba a so a ce wane ma abokin rigima kare wane ma abokin gaba kare wane ma abokin gaba kare a su abokan gaba rage su ake alal akalla ribar da za ka ci bai yabe ka ba bai kushe ka ba ya zamana bai kin ka bai san ka ta kaka za a yi in ya cika da wannan raka mishi alheri in ya ci ya ci ya raka jin kunya in ana ya sukan ka bai ciki baya yaba ba duk in maƙetacin ne baya ce ba na kirki ne kai amma in ana cewa na banza ne kai ce a'a shi wannan dai ku kyale shi shi a mutanen shi ya sha banban baya hudu ba alherin ka amma ya ce a kyale shi dai wannan to alal aqalla ke Allah samu gani sai kuma me ya faru فلما أمر أن يبرش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أتريد an قال takatula aturidu an takatula يا موسى أتريد ما أن قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس in turidu إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
falamma an arada an yabdashe billadhi huwa aduwwul lahuma yayin da annabi Musa yayi yayi nihin ya damki wannan maƙiyin nasu baki budan kenan to wace irin damka albadashu damka ta kirki wadda da wuya ka kubce kila ma sai kai rauni ta azaba ko Musa ya yi nihin tunda suna kulle da juna ya gaya ma wancan ya ce kai dai baka da kirki to kuma suna tare Musa ya yi kansu zai kama baki budan wancan da aka ma faɗa ni zai yi zato a ran shi wurin shi za da haka sai ya ɗan kauce ya saki wancan ya kurkuce da ƙarhi don ya san kada bugun Musa ya kagare shi a yi irin tashiya tunda shi ya san kowa ya Musa da haka sai ya tsumbule ya- ya ya dire gefe yake cewa ya Musa a turidu an taƙatula ni kana nihin ne ka kashe ni kama qatalta nafsan bil amsi irin yadda ka kashe wannan mutumin na jiya ni ma kashe nin za ka yi kamar yadda ka kashe mutum jiya yanzu kaga duk gari ya yaɗu an kashe wani ma'aikacin gwamnati jiya kuma yanzu gashi wani ya zo ya- ya- ana faɗa ya ce ni ma kashe nin za ka iri yadda kashe kenan wa ya kashe kaga ko bai ce ba Musa kai ka kashe ai ya faɗa wannan tamka yake da irin rishin faɗin dan kwaya wani dan kwaya ne aka kama ya ya zo na da haukan shi ya sha kwaye shi ta ishe shi shikenan sai ya je ya tar da wani doki sai ya hayo dokin ba ko sirji yake su kuwa tar da irin jandarmomin nan da suke kamar ruce da take kwana ya same su wajen karfe uku na asuba da doki ba wannan ya zo su ma sai suka zabi da su cikin barci suka tsira yace ku tashi can da an kashe mutane to da suka zabi da suka gari kai suka kalli dai dan kwaya ne sai suka ce kai ya zaka sha kwaya ka zo kana mulishin hankali wani rishin hankali ka ka dai ka ba mu yace ah kenan ma dan kwaye ne sai koyi dingi zagi har sai dai ya matsa musu suka kama shi suka daure shi da suka daure shi kan masu wannan din shi yayi barci daman kwaye ce yana barcin shi yana barci suka ce to hesa to iyali he ta sake shi da suka can kuma rana ce ta bara suka bar shi a rana sha biyu ta yi ga yunwa ga kwaya ta sake shi ga dan abin da suka daure shi ƙarhen na ya ɗauki zahi shi kuma ya ji yunwa kuma ga shi ya kwaya ta sake shi da ya walka ga cikin halin da yake ciki sai suka ce to sai ka gaya mumu wanda yake saya maka kwaya sai ce a shi to in yace ana saya miki kwaya kenan kwaya ce he yake so kauce ma kwaya ya ce a shi ba kwaya bace suka ce to shikenan zauna anan to da ya juya yanzu yana so su zo ya hudi sai yake dabara he ta yi komi za a yi ni amana ba ta bari ba gara in rike amana in mutu da in cewa ne hewa da sunan mutumin da in cewa ne sai mun baye to gara in rike amana in mutu yanzu ka yayi ni ya fadi kaga dan baba da hikima sai ce gara su da kanne da abin da ya ba su dariya sai suka ce to ai in ka ce wani ai ba mu san ba ko na ina ne da garin sai ce a ni wanda kankani da wani na gari kaza wanda yanzu haka yana kasuwa kaza yana wuri kaza ai ba na faɗi ba cewa wani sai dai in kashe ni za ku kashe ni kawai suka ce to yanzu kaga duk sun samu abin da suke bukata to shine kaga yake cewa ni ma kana ne ka kashe ni kamar yadda kashe rai jiya wa ma turidu an illa an takuna jabbaran fil ard kai dai Musa baka nihin komi sai ka zamanto gagarau ka yi ƙarhin kowa a cikin duniya shi ne kake ni wa ma turidu an takuna milan musulhin kai ba ka nihin cikin masu gyara kaji don Allah wai mutumin da kai aka taimake ka jiya yau kai ne kake wannan wulakancin haka na wani jawabi wai Musa bai cikin masu gyara yana cikin yanzu yana so zama jabbaran fil ardi mai tsaurin kai a cikin ƙasa na abin da ya ga dama kaza kaza kaza kai fa aka taimaka kaga dan adam kenan rigan leda shi ya shira shi ta ke cewa dan audu mutum mugun ici wai in ka dasa shi baka shayino shi shi in ka dasa dan adam yau buga bai ne in siyasa suke sai ka kamo yaron ka na siyasa ka ka nada shi ka bashi kudi yayi takara in ya kai ga matsayi ya kwashi kudi ya kwashi kudi sai a hada kai da shi a kore ka buga bai da sojoji suke sai ka dauki soja ka ka rene shi ka kai shi ka bashi mukami ka wannan din shi sai ka mishi da samar jirhai mai mulki wai in ka tambaya to ya akai haka ya ce ai dama aikin soji cin amana ne to shi kenan cin amana ne to babu laifi kenan ka ba da dama ai to kaga irin wannan an taimake shi yayi ne to duk mutumin kirki ba a taimakon shi shi kuma ya mai da mummunan abu ci gaba malam musamman na'am قال يا موسى إن الملائكة
فخرج منها خائفا فخرج منها خائفا يترقب قال رب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء رجل من أقصى المدينة yanzu labari ya kai gidan fir'auna an yi taro amma faɗi hukuncin da za a ɗauka tun da wanda ya kashe mana jami'in tsaro kashe shi kawai za a yi musa ne to fir'auna ya ci ya tabbatar da hukuncin kisa a kashe shi yanzu hukuncin kisan Musa nawa aka taɓa yanke mishi an yanke mishi a jariri ya samu tsira yanzu an sake yanke mishi yana ƙato ɗan shekara 30 ko 33 shi ma Allah tsira da shi na uku sanda zai huta da banu Isra'ila a na uku ne Fir'auna ya halaka ya yanke ma Musa hukuncin kisa a gyara abin Musa bai mutu Fir'auna a bar shi cikin mulkin shi Allah kyale gidan ya gyara ya ga aya ya gane sai ya ki ganewa sai da ya so biyu na uku ne aka ritsa da shi to yanzu a nan sai ga wani mutum ashe a cikin majalisar fir'auna a ministoci ne ko manya-manyan shaf da kabine ne akwai wanda yake mai imani ne allah ba mu labarin shakatu mai imani yana ɓoye imanin shi a cikin gwamnati a wannan irin wannan ne malamai musulunci suna suka ce ka iya shiga gwamnatin kafirai duk mutanen kafirai ne kai kaɗai ne musulmi ka shiga kai aiki ba wanda ya ce karkai domin ga a gwamnatin fir'auna da mumini kuma Allah ne ya ce mumini ne kai ba wanda ya ce mumini ne kuma duk wani kafirin ƙasar ku to ko da ana kafircin ne na farko bai kafir auna wayo bai da ilimin da fir'auna ke da shi domin digiri digiri malaman da suke ba tarihin ce fir'auna ya da digiri ko daktora daktora ta talatin kowane yashi da ka ne a cikinta kuma in ka ga yadda ya shirya yanzu fa duk wani abin da za ka ga ana yi za ka yi wani ɗan abin da fir'aun ne sai a ɗauko duk wani demokuraɗiyya ɗin da yadda za a kawo wani tsari na duk wani abin da ka sani wallahi za ga fir'aun ya irin shi ɗan kaɗan cikin minti talatin ko ya ku shekara goma kuna ta bincike nan fir'aun ya ƙware a wannan kuma fir'aun hatta da a tattalin arziki gwani da ka gare shi domin baka taɓa ji an ce mutane suna talauci ko suna yunwa kuma wajen siyasa haɗa kan jama'a firawuna ƙwararre ne don baka taɓa jin zanga-zanga a mutanen shi ba ko ka taɓa ji an ce sun mushi tawaye kai ba labarin ma da ƙur'ani ya bamu fasta haffa ƙaunahu ba a ta'u di ya ɗauki hankali ya musu wayo gaba ɗaya sun mushi biyayya ya mushi wayo sun mushi mi wanda bai kware ba zai iya tattara jama'a gaba daya ƙasa guda dukka su mushi biyayya ba mai tawaye akwai shi ba ɗan adawa ɗan adawan nan ba yaransu ba ne ya ware su kuma 'yan kaɗan ne minority ne majority duka biyayya suke mushi kaga a siyasa ya kware a tattalin arziki ya kware a komi fir'auna kwararre ne to kenan duk kafircin da za wani zai yi bai kai na fir'auna ba to amma gashi da mumini a cikin su sannan na biyu annabi yusuf inda ya mulki a masa inda ya ce ajalni ala khada'il ard wa قال ga اجعلني على كرائم الأرض إني حفيظ عليم da annabi yusuf ya kawai ya karbi wannan mukamin shugaban kasar kafiri ne mutanen kasar kafiri ne dan ba wanda ya ce musulmi ne kuma ba tarihin da ya gwada sun musulunta kuma ma wanda ya gwada mushrikai ne ya fi yawa domin da ya ce inni taraktu billata qaumin la yu'minuna billahi ko na bar hanya wanda su waye wanda su yi su yan gari kaga ba su yi iman da Allah amma duk da haka ya aiki idan ka san akwai maslahar da za ka gyara ko ɗaya ce to ya amfani da ita kai aiki idan akwai banna dubu za ka iya gyara ɗaya to gyara ɗaya a yi ɓannar dubu da kai lada za ka samu saboda ba ka da iko a kanta ne abinda Allah yake kama ka kana da damar ka faɗa ka ƙi faɗa yanzu ka ga wannan da ake ce a kashe musa ai bai da ya ɗaga hawan ce kar a kashe shi ya san nan ba zai yi nasara ba sai ya ce a kashe shi har da shi amma sanda aka turo masu kisan aka ce duk inda aka shi kawai a kashe shi ba wai ya wani ba duk wanda ya gashi kawai ga jami'an da aka bazo shi kuma sai ya sauki ya hisa sanin inda zai samu Musa sai ya sauki ya bi ta wata hanya da sauri ya zo same shi yace innal mala'a ya'tamiruna bika li yaqtuluka kawai manyan gari hukuma kasa ta yanke hukunci ta zartar da hukuncin a kashe ka fakari huku- kawai shawara yanzu bari garin nan yanzu yanzu bari inni laka min dafi ni ina gaya maka abin da zai amfane ka ne ina cikin masu kaunaka maza maza bar garin nan dan haka fakara ja min hannan take ba a tsaya a wannan ba dan ta yi bari kuma he bar haka ake so mumini in aka ce maka wani bar nan ba he ka ce me ake yi ya sakare ne kake nan to in he ka sa abin da ake hayar da kai a wurin bari wurin to bari bace bace karka yarda a ce ka raka tambaya mine ake karka yarda an ana da sai ka ji kallo mi ya faru ku ne yan ba da labari a a bace gara aka ji labarin a BBC da a ce mutum kaza suka mutu har da kai gara ka ji ana cewa ka raka muna wurin Ah, ba ka gaba general da gwal na faransa da yan nada suka ritsa su ba inda za ka bi ka gudu to shi ya yi amfani da zaman hijanar ya ɓace da ya tsere da ya samu ya kai tudun mun tsire sai aka rataya mashi da gala ta general ba general din ya yi gaba da gaba ba general din ya gudu don sauran gada gudu suka yi da aka fada tanki a wannan garin Fili- wannan a baraka ta filinge sauran ina suka yi kashe su aka yi shi da yake soja ne za aka yi ni da aka yi ma buhari hari a kaduna aka rabu mota hidaban shi ya gashi ya zo a wata gwal ba a san yadda aka yi ba kaga shi don haka in aka ritsa da ku shi sojan ziya bace kai kana wurin wannan ma isa ce shi gudun ma isa ce don haka nan sai musa faka rage min ha wannan sai annabi musa ya huta daga cikin kasai kha'iban yana cike da jin tsoro ya tarakab yana dakon abin da zai biyo baya an kama shi ko ba an kama shi ba qala he yake cewa rabbi ya ubangiji na najjini min alqawmi zalimi Allah tseratar da ni daga waɗannan muta wannan mutanen azzalimai annabi Musa addu'a da yake rabbi najjini min alqawmi zalimi wanda yake nuna maka annabawa duk matsalar ta sasu suna mi suna addu'a kuma galibin addu'a annabawa suna amfani suna tawassali da suna Allah na rabbi rabbi najjini min alqawmi zalimin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul rabbi gifirli wa li walidayya rabbi gifili wani walidayya in ji annabi nuhu in ji annabi kaga da annabi zaka yi rabbi ko kuma mu'mine kaji a ce rabbana innana amanna faghfir lana rabbana wa atina ma wa atana ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة kaga zaka ji dai bayan Allah suna amfani da rabbi rabbi rabbi shi yasa malamai suka ce duk sanda ka shiga wani bala'i ka ce ya rab ya rab ya rab sau uku tsare ni da kaza ko ba ni kaza emergency bala'i ya tunkare ka ba wurin gudu ka kira Allah sau uku ko kana ganin za a rada da kai ka kira Allah sau uku to sai Allah ya amsa me hujja su suka ce annabi Musa da Haruna da aka so a rada da suka ce rabbana innaka ataita إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة to الدنيا mun ji rabbana ta ɗaya sai ta biyu ربنا ليضلوا عن ka ji سبيلك rabbana ta biyu sai ta uku ربنا طمس على شيكينا، كاتب.
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to hujja an karba ni sai Allah ya ce musu قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما Allah ya ce na amsa to malamai suka ce ko yanzu aka ritsa da kai kace ya rabbi ya rabbi sau uku talauci ne ya ritsa da kai a'a wani abu ne ya ritsa da kai rishin lafiya ce ya amfani da wannan kalmar ya rabbi ya rabbi ka roki Allah kace Allah wannan abin da yake nike yake nike fama da shi ka mana sauki shi yasa manzon Allah da wani abu ya razana shi ko ya tada mai da hankali me yake cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu kaga istigasa ko bi rahmatika astagisu ya hayyu ya qayyu ya kai rayayyen da dawwamamman rayuwa gare ka baka da farko baka da ƙarshe ya qayyum ya mai tsayuwa da al'amuran halittu gaba daya wani kowa kake tsaye da al'amuran shi saboda rahamaka ka agaza mana agajin gaugawa da haka annabi Musa ya rebi agajin gaugawa Allah ta'ala ya samu dace sati mai zuwa zamu ji inda Musa ya nufa da inda ya je da irin ta goma shi da ya samu a can Allah ta'ala ya kai mu lafiya Allah shiryar da mu Allah ka samu cika da imani Allah ka zamanar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu albarka a rayuwar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka rufa mana asiri Allah ka marasa lahiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu Allah ka gikansu masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها وم- ومولاها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك صالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك صالحون سبحانك اللهم بحمدك نشهدك أن- نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى